alhamis wanda yau goma sha takwas ga watan bulkada hijiran manzo alaihissalatu wasalam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda kuma ya dace da tara ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin wannan darasi namu shine darasi na bakwai a cikin wannan littafi na shaɗibiya darasin da daga shi sai wannan من يبيت وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناسب فانصب في نسابك مفضلة تسي يكي سيمن وها أنا ذا أسعى لعل هروفهم يطوء بها نظم القوافي كو كتي مسهلة كو مسهلة رديني سيتي جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلة سيتي سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إنجلا سيتي ورب مكان كوكتي كرر كوكر الحرف qablahu lima aridin wal amru ko ka sai laisa muhawwala ko muhawwila duk ɗaya ne to za mu yi iktifa'i ba da wannan ya isa ko to sai ya ce wa ha anaza ma'ana galilan as'a ina namijin ƙoƙari ina iyayina la'alla hurufahum wannan huruf zai iya ɗaukan ma'ana biyu ko dai yana nufin hurufahum rumuzahum ina ta ƙoƙari domin fatan domin ita la'alla litaraji domin fatan rumuz na wannan ƙari'ai wanda za mu ambata nan gaba ko kuma hurufahum shine kalmomin da suka yi sabani ta fuskar qira'at kun ga ai ita shadibiya ba kowace kalmar qur'ani za ta ambata ba sai wanda aka samu sabani in za a zo a ce rabbil alamin arrahmanir rahim duk kaga wannan ba za a ambata ba saboda babu wani sabani ko haka ya karanta to ma'ana hurufahum shine alkalimatin lati talafu fiha kalmomin da suka yi sabani a kansu to duk zai iya ɗauka gabaci ɗaya zan iya ƙoƙari domin fatan rumuz ɗinsu ko kuma kalmomin da suka yi saɓani ya tsu'u biha nazmul ƙawafi ya zama wannan tsarin waƙe nawa zai jawo ya biyu gare su ko ya zama musahila ni ina mai ƙoƙarin sauƙaƙa abin da zai zama mai sauƙi ko musahala isin maf'ul yana abin sauƙaƙawa ma'ana zan yi iya ƙoƙari na yadda wannan waƙe nawa zai kunshi rumuz na wannan ƙari'ai guda bakwai da ruwas ɗinsu kuma ya kunshi dukkan kalmomin ƙur'anin da suka yi saɓani a kai kuma zan yi abin ya zo a cikin sauƙi gwargwadon iko sai ya ce da altu abajadin ala kulli ƙari'in dalilan alal manzumi awwala awwalan da farko bari mai haka ya kamata mu rubuta wannan harufan mu sani tunda zamu yi qira'atu sab'a ya tahattam ba mustahabbi bane wajibi ne wannan harufan sai mu haddace su wallahi in baka haddace ba wasa kake ba qira'atu ka zo ba kawai dai ka zo ka hira da yan uwa ka koma kun ga sai ya fara nan babu wata ko? ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai kunga yi mana abaj da haz kutse kalam nasa fadad rasat wa'annan harufan dole ne mu haddace su inda da gaske muke wato kamar yadda za mu koma gabaita mu ƙara bayani hikimar da ya yi sai tun da mutum uku ne ƙari'i da rawaye guda biyu to sai kawo harufa guda uku harafin farko ƙari'in harafi na biyu rawi na farko harafi na uku rawi na biyu kaga yanzu da ya ce maka abaj ya ce maka nafi'u da ƙaluwun da warshi ashe duk inda muka ga wannan to kuma da aka yi abaj muna da alhamza ko muna da alif to al'imamu shatsibi za mu ga a cikin shatsibiyan wani lokaci yana amfani da alhamza don yi ramzi a wajen nafi'u wani lokaci kuma sai yi amfani da alif duk gabaki ɗaya kan yi amfani da su ko dai alhamza ko alif za mu gani insha Allahu to kenan wannan alif kawai abin da yake nunawa nafi'u bi akmalihi idan yi maka ramzi da alif me yake so ya nuna maka da nafi'u da ibnu kafir sun yi ittifaki nadir ne akwai inda afwan mantawa ne da kalbin da warshi sun yi ittifaki mantawa ne afwan akwai lokacin da zai so cika baiti sai ya sai ya ambaci rumuz na rawaye su biyu kamar yadda za mu gani insha Allah yanzu misali da ya zo ya ce wa bisin biya'in sai ya ce amma kaga amman nan haka yi wa bisin biya'in amma waye karanta bi azabin bisin amma kaga kenan da ya ce amma nafi'u kenan da qalun da warsh sai ya ce wal hamzu kahfuhu malan kahfu shi ya karanta da alhamza wai ka ibn amir kaga kenan da hisham da ibn zakwan sai ce bi isim sai ce wa mithlu ra'isin ghayru hadaini awwala yanda kake karanta ra'is haka sauran sun karanta ba'is ra'is alaudin ra'is to kaga anan dole ka fahimci alhamza tana fi uba'un qarun jimun warsh sannan da haz dalun ibn kafir ha'un bazzi zayun kumbul in ya kawo maka dalil shi kadai to ibnu kasir ne wato ma'ana rawayar da sun hadu akan wannan sai ce khutti haun abu amr fa duri ya ususi sai yace maka kalam kafin ibn amir lam hisham mim ibn zakwan kai sauri ai ana recording sai yace nasa nunun asin bi akmalihi sadun shu'uba ainun habs sai yace fadak fa'un hamza dadun shine khalaf qafun khallat sai yace makarasat ra'un kisa'i sin abul haris ta'un kuma dul kisa'i to idan kuka duba daga cikin hikimar sa a cikin wannan rumuz gabaki ɗaya babu wawun abinda yasa ya tara din wawun ya aje akwai amfani da zai yi da ita wannan harufa kuma a daidai lokacin za ku samu harufa ne na hisabi kaga alifin tana nuna ɗaya ba'un biyu jimun uku dalin hudu ha'un biyar zayun bakwai haka ne? a shida afuwan ha'a shida shida ɗin ke ha? a wancan asalin musamman akwai wawun eh na manta wawun shine shida wawun shi ne shi ne ƙwarai kaga ɗauke shi zayin bakwai ƙwarai da gaske zayin bakwai ha shi ne tara ko? a'a ina zuwa takwas takwas ɗa'un ne tara ɗa'un ne tara ya'un goma to kafin ashirin lamun talatin mimun arba'in nunin hamsin sadun sittin ainun saba'in a menene fa'un tamanin dadin casa'in ƙafin ɗari ra'un 200 sinin 300 ta'un 400 haka lissafin yake in ka ji kuma su hisabi da haka da saka suke yin hisabi to bai saka wawun ba saboda amfanin da zai wanda zai fada mana anan to muddin kana so kai sai ka haddace wa'annan duk kowane harfi da ka ganshi ka san malam wane ne tunda su zai taimaka amfani kuma gaskiya insha Allah ta'ala rana ita yau za mu tsallake juma'a gobe ba za tambaya ba amma duk ɗalibin makarantar na ranar juma'a sai ya faɗi wannan eh zan maku yanda malamin yake mana in sai maka alba'ul yamin alya'ul yamin alqaful yamin ana rufe baki kace kaza eh kwarai da gaske to wannan shine abin da ya kamata eh to saboda haka nan da yake cewa ja'altu abajadin ma'ana ja'altu hurufa abajadin na sanya harufa na abajad abajad ala kulli qari'in ga kowane qari'i dalilan alal manzumi dan ya zame maka jagora a bisa wannan waƙen awwala awwalan wannan na bin wannan wannan na bin wannan wannan yana bin wannan to sannan mu gane wata hikima ta Imam Shatibi waɗannan harufan tun daga farkon shaɗibiya har ta, babu inda zai zo ya nuni da wannan harafin ba da wata fa'ida ba sai ya saka shi a cikin wata jumla ko wata kalma wadda za ta zama ko dai jinjina ga shi ƙari'in ko jinjina ga ƙira'ar ko kuma istidilali a kan ma'anar abin yanzu misali a a cikin suratul baqara akwai inda yake cewa walakin ash-shayatin kafaru kaga muna da kira'a biyu walakin ash-shayatin kafaru kun ga da yazo sai yace walakin khafifun wash-shayatin raf'uhu sai yace kama sharatu kaga kafin ibn amir shi ne hamza da kisa'i wannan shi ne sharaɗin malaman na hau idan lakin ta zama kafifiya to muhimmala ce ba ta aiki abinda zai biyo baya marfu'i ne ya zai zama mubtada kaga da yace walakin khafifun sai yace washayatin raf'uhu kama sharadu sai yace wal aksu nahwun kuma aka san wannan shi ma na hawun ne to shi kuma yana nufin ya ce maka asif kaga shi ne nunin sai ya ce maka samar ula ma'ana kenan da ibnu amir da da kisa'i sun karanta walakin shayatinu kafaru saura kuma sun karanta walakin shayatina yanzu da yazo wajen salasila sai ce salasila bit tanwini id rawaw sarfahu lana kaga kana da salasil da salasilan salasilan wa agalalan wasu ira salasilan wa agalalan kaga da yace bitul sai yace iz kaga wa yake nufi nafi'u arawau kisa'i sarfahu shu'ba lana hisham to kuma ai sun sun rawaito a matsayin a matsayin sunayen sarif sai yace bit izra wa sarfahu lana domin sun rawaito sarrafo shi a wajen mu to ma'ana duk wani harafi da zai kawo maka to za ka samu akwai abin da yake so ya ce maka yanzu lokacin da ya zo farkon ina ga a farko sota a al'imran kaga na ka fara taurati sai ya ce wa irja uka taurati sai ya ce marud da husnuhu ma ibn zakwan ra'un kisa'i husnuhu hawa abu amr kaga yana so ya ce maka so saka ce at-taure ibn zakwan kisa'i abu amr to kaga ba za ka ce ba abu bane mai kyau ba a taba wato mai da kyawunsa ba sai ce wa kulli lafi daudin kuma an yi ta kaliliya a cikin kyakkyawan yanayi nan kuma kaga fi fa'un hamza jaudi kuma warshi ne sai ce wa bil kulfi ballala kuma da sabani an dansa sa abin ya zama mai danshi ma'ana shi kuma kalun shi yana da suka biyu ma'ana duk inda za ka gani ba zai kawo maka harfin hannun ba wata ma'ana ba sai dai kaga ko ta jinjina a wajen kira'ar ko ƙari'in ko kuma ta'anilin abin nan kaga ina ji a cikin sutun zuku ne ke cewa wa hukum sihabin kasr hamzati ja'ana kaga ja'ata idza ja'ana sai ce wa hukumu sihabin hukum abu amr sihab da hamza da kisa'i da hafsu sai ce sun yi kasuru hamza da wato mana hukuncin su shine ka ce hatta idza ja'ana to kuma a daidai lokacin ramzi ne kuma kuma amma shine abin da suka hukunta to so duk haka zaka gani a cikin shadibiya gabaki daya to shi yasa ba wani harafi da zaka gani haka kawai ya kawo shi ya ababin nan hatta in Allah ya kai mu durra zaka ji da tsauri tsauri ibn jazari amma shi ma sai ka samu akwai ma'ana kwarai da gaske abin abu amur ne wa mali ladal furkani wal hajji wan nisa wasala alama hajja shi abu amur ya tsaya akan ma in za ka tsaya sai dai ka ce fama ba za ka ce fama ba shi ne abin da yake nufi to to shi ne sai yake ce maka wa min ba'ad zikirin harfa to nan abin da yake nufi da alharf shi ne alkalimatul muktalafu fiha bayan na ambaci kalmar ƙur'ani usmi rijalahu to zan ambaci mazajen da suka karanta ku duba abin da yake so ya nuna mana kalmar ƙur'ani da za a ci karo a kanta akwai lokacin da zai yi ramzi ga sunan ƙari'i kamar waɗannan haruffan kamar da yadda za mu gani kun ga waɗannan guda abin da muka faɗa ramzi ne ɗaya yanzu za mu zo mu samu harafi ɗaya da zai nuna ƙari'ai biyu kamar shinun kaga hamza da kisa'i abinda suke nunawa kenan misali za mu zo mu sami wanda suke nuna sama da biyu kamar sihab za mu samu harafi biyu kamar haq ibn kafir da abu amr nafar ibn kafir ibn amir abu amr duk wannan za ka samu irin wannan to idan zai yi ramzi da ko zai wato zai amfani da ramzi ba suna ba to ya lizimta wa kansa sai ya ambaci kalmar qur'ani sannan ya ambaci abun kaga da yace wa maliki yawmi yawmi dini sai yace rawihi nasir ku dubo inda ibara wanda ya rawaito mutum ne mai taimako wa maliki yawmi dini kaga sai yace maka rawihi nasir kaga kisa'i da asim su su karanta maliki to wannan shi ne abin da sharɗanta makasa amma idan sunan ƙari'i ne na yanka to in ya ga dama sai ya kawo sunansa sai ya kawo kalma kamar yadda ya ce wa hamzatu asara fi usara kage da an bace hamza sai ce wa hamzatu asara fi usara wa in ya'tukum asra tafduhum kaga haka yake karanta misali eh a'a na bakara muke magana wa hamzu ta asara fi usara eh to to wannan shine kaidar sa to shine ke cewa wa min ba'da dhikril harfa usmi rijalahu bayan ambatan kalman alqur'ani to sai in ambata maka mazajen da suka karanta matatan qadi idan wannan magana ta cika ya ambaci kalmar qur'ani ya ambaci wanda so karanta kaga magana ta cika atika bil wawi faisala to sai in zo maka da wawu wanda zai rabe tsakanin maganar da aka gama da kuma sabuwar da za a shiga to al-imam abu shama rahmatullahi alaihi ma jami'an ya bibiyi wurare wanda zaka ga cewa an kawo wawun din ba wai don a fasali ba ne tsakanin kira'ar da ta wuce da kuma wadda za a shigo kawai dai ko don a samu takamilan baiti ko kuma dai don wani abu da ya kama da haka amma dai wani shine ka'idarsa duk lokacin da magana ta cika kaga da yace maka misali wa maliki yawmiddin rawihi nasirun sai yace wa inda sirat kaga wannan wau fasil ne hazza wa inda wasar liqumbula bi yata hazza zuwa karshen abubuwa to sai ya ce siwa a harufin laribatun saliha amma ban da waɗansu kalmomi na ƙur'ani wanda babu wani shakku babu wani rudani don sun haɗu da juna akwai inda zai zo ya kawo maka kalmar qur'ani sai ya kawo maka wanda ya karanta ba tare da kawo wawun ba kuma shikenan sai ya dora ah ina zaton in muka duba cikin in kuna da shadibiya ku duba suratul qiyama farko suratul qiyama suratul qiyama akwai abin nan yauwa kun ga da yake cewa wara bara kafta aminan ya zaru na ma yuhibbuna haqqun kaffa yumna ulan ala kun ga misal da ce wara bara kafta ra tabarak eh menene eh fa'iza bari kalbasar fa'iza bara kalbasar tuwa ya yi wannan ra'un fataha aminan shi ne marar nafi'u kaga bai kawo wawun ba sai ya ce ya zaru na ma'aihibbuna haƙun kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tazaruna al'akhira kalla bal yuhibbuna wa yazaruna haƙ da kuma kaffa abu amur ibn kafir da ibn abin suka karanta da yawo kuma sai ce yumna ulan ala min maniyin yumna hafsu shi kadai ya ce yumna duk sauran sun karanta tumna kaga in kuka duba kira'o'i ne guda uku amma babu wawon tsakani saboda ya san cewa babu wani rikici babu wani abin da yake sai a ga cewa an takuda kaza da kaza to shine abin da yake nufi anan yake cewa sewa ahrufil laribatun fit saliha yace sai dai wa'insu harufa wanda babu wani shakku dan sun hadu sai yace wa bil lafzi astaghni anil qaid injala sai yake cewa to idan nayi lafazi zai zo mana nan gaba ya kulla alaka tsakanin abubuwa kishiyoyin juna akwai almaddu akwai alƙasuru kaga almaddu kishiyarsa shine alƙasuru kuma alƙasuru kishiyarsa almaddu sai dai zamu zo mu gani nan din a cikin shadibiya almaddu da alƙasuru yana daukan ma'ana biyu ko dai in aka ce almaddu shine almaddu tabi'i alƙasuru kuma a share alifin din ko kuma almaddu ya zamo madda far'iyya ina fata an gane alƙasar kuma almadu tabi'i wannan an zo wannan ibarorin guda biyu duka akwai su to nan sai yake cewa wabil lafzi astagani an qaidi injala nan can gaba zai fada mana ya sa abu kakula alaka kaza kishi kaza to idan yayi lafazi da kalmar qur'ani to kawai ya wadatu daga sai yayi mata qaidin ja ko kaidin rashin ja yanzu kun ga da yace wa maliki yawmiddin ba ce wa maliki bil madd ba domin lafazin ya nuna ja ake wa maliki yawmiddin kaga shikenan tunda yayi lafazi ba sai ya ce maka fulanun bil madd wa fulanun bil qasr ba shine abinda yake so ya ce akwai inda yake cewa wa khalisatan wa khalisatun aslun qul hiya lil ladina amanu fil jannati sai ce khalisatun yawmal qiyamah malan asl abubakar wane ne malam asal daga cikin malaman na malam asal baka san malam asal ba muktar malam asal la ilaha illallah malam salaje malam asal hasbunallah alhamza ce fa na biyu eh akwai muna cikin karatun suratul bakara da muka zo wanda ila izami kaifa nun shiruha da nun shizuha sai ce wa nun shizuha zakin wabin ra'i gairuhum wasili ya tasanna duna ha'isha mardala to da ya zo kaga ya ce wa nun shizuha zakir so suka karanta nan shi zuha shine zalin kaga zalin shine a kofiyun da ibn amir kofiyun da ibn amir shine kaga mutum hudu kenan to shine ina jin daga cikin da yake mu yan Najeriya ina jin mu biyar ne yan ajin mu da ni da malam Mujtaba malam Sa'id Jos da malam Sani Bala da jikan shehu sai ina ji kowa ya cikin sai ce ya ce zaki inda na asad ya ce masha Allah masha Allah ya ce iza hiya kira a kawiya wane shi zuwa zaki fi ma Allah ya yi ne Allah a asad kawi wabin ra'i gairu tayi khair insha Allah to shine sai yake cewa wabil lafzi astaghni anil qaid indala idan nayi lafazi da qira'a to zan wadatu daga qaidin da zan fada ko na ja ko na rashin ja ko na kaza in abin ya fito karara sai yace wa rubba makanin karrara al-harfa qablaha lima aridin ya ce ta yiwu wannan rubba ɗin kuma littakalil ce kun san rubba ta ka zo littakfir ko littakalil wa rubba makanin akwai 'yan wurare kaɗan ko dai a ce kurirar harfu kurira ya zama wani irin fili ne malam adam kurira wani iri ne kurira wani irin fi'ili ne mudari'i mudari'i babu anaitu babu alhamza ba nunun ba ya'un ba ta'un alaran ma ka rubuce qur'anai da hannunka mazi to kuma a mazin wani iri hamisu liman yusan fa'iluhu to kuma alharfu fa kurrira alharfu ma nasar na'ibul fa'il to ko kuma karrar harfa sai zama shi nazim din wa rubba makanin akwai dan wuri ko wasu yan wurare kurriral harfu wanda aka maimaita harafi ko kuma karrara shi nazime maimaita harafi qablahu qablaha wannan hadin yana koma zuwa ga me qabla alwawil madhkura akwai wuri wanda zai maimaita ramzi kamar inda zai ce ulan ala ko ya ce hulan hala kaga ulan ala duk ainihin ne ko hulan hala kaga ba za ka ce abu amur sau biyu ba ko amur sau biyu ko ya ce maka samal ula kaga sama ba da mamur su ne ahalu sama manum ahalu sama liman ahalu sama ahalu sama ka yi tsallake amma dai je ka ai na baka haske da sai ka yi tsallake na baka haske to faɗe shi tun da ka ce na biyu ka ce abu amma da sai ka yi tsallake waye tsakaninsu ibn kasir wannan su uku su ne ahalu sama to kaga da ya ce samal ula kaga al'ula wannan alhamzan ba na fi ke so ya maimaita maka ba tunda ya shiga cikin ahalu sama to irin wannan akwai irinsu to shi ne ke cewa akwai wurin da za ka samu ya maimaita harafi kafin wannan wawun ɗin sai yake cewa lema aridin ma'ana li'aridin saboda wani abu da ya bijiro abin nan da yake bijirwa shura sun ce shi ne cike baitinsa kaga hulan ala hulan hala inda zai ce hulan bai faɗi hala ba kaga bai ce bai cika ba inda zai ce hulan bai ce ala ba kaga bai cika ba to kawai saboda ya cike abin nan eh sai ce wal amru laysa muhawwala lamarin ba abin tsoro bane kada abin ya baka tsoro daga da kaga ya maimaita to kada kaji kaji tsoro ka ce to duk yadda akai abu amran nan guda biyu ne kuma kowanne an masa ramzi da ko hafsun nan guda biyu ne ko nabi'un nan guda biyu ne ko abin da ya kaba da haka to shine abin da yake cewa nan kun ga nan ya maka dabi biyu ko dai laysa muhawwila ko muhawwala in ka ce laysa muhawwila ba mai razanarwa bane ba, ne ba. ko kuma muhawala ba abin razana bane ba to wannan dai a takaice su ne a lallai kun ga wa min hunna li kufi da zamu zo gobe insha Allah wannan sai mun haddace su wa min hunna lil kufi sa'un musallasun da kaga ta mai digo uku malam naziru sai an yi kamar ana yi a haddace ɗaiɗaiku a haddace na jam'i abinda na so in faɗa na manta can da yake cewa wa min ba'da zikirin harfa usmi rijalahu akwai lokacin da zai ambatan maka abu ɗaya tak akwai lokacin da zai ambaci abu biyu akwai lokacin da zai ambaci uku akwai lokacin da zai baka ka'ida ma kawai misali inda muka ce yanzu cikin albakara da ya ce wa yi ƙubalu lula an nasu duna hajizin wa yi ƙubalu muna da yi ƙubalu guda biyu to ta farkon wala ta ƙubalu sai ya ce an nasu duna hajizin yi ƙubalu kai shi ne kira jamhur an karanta ta'ud ta'anis duna waye duna ibn kathir hajizin abu amr sun karanta tuqbalu kaga abu ne guda ɗaya fada to can ciki sai ce wa kasru buyutin wal buyuti kaga buyut munakkar da kuma mai al sai ce yudammu an himajilla duk inda buyuti yake da cikin alqur'ani so suke masa damma an malan hafsu hima abu amr jilla malam warshi su kada suke cewa buyut duk saura biyut ashe kenan jumhur su ne masu biyut to kaga anan sai ya jera maka abubuwa ma guda uku to kuma wani lokaci zai zama ka'ida ce mutarida kamar yanda abin nan misali ina za mu ce ka kamar wani lokaci kuma jam'iyyar abu sama da biyu kaman wakila wagida sun mazi a yi shimo kaga duk abubuwa guda uku kuma ya ƙara wasu to ƙa'ida inda yake cewa misali akwai baiti da gawaran nan ka mana duk dai kuma ku fasa shaɗi biyar ne haba so nake in tuno baitin nan na na kuma muna karatun nahwu ma na kawo shi a cikin sosul bakara wanda ya kawo abin nan irin so a nukutulu ko a nukutulu me ya farkon baitin da Allah liman kake ne hafizin shaɗi biya me ya farkon baitin sai ka abin na wanda ke ta yi don muluzuman kasuru abin nan yawwa wadan muka ular sakinin lisalifin shi ne giso kaga ce wadan muka ular sakinin lisalifin yudan muluzuman kasuruhu fi nadin hala kaga wannan ƙa'ida ce mutarida duk inda ka samu irin a nikitulu a nukutulu kaga fi hamza nadin asim hala abuwa musu yin kasara a wukuruju a wukuruju to kaga wani ƙadashin mutarida so kenan da yake cewa a menene umar zikirin harfa kenan ashe ba wai kawai abu ɗaya ba zai iya kawo maka ɗaya zai iya kawo biyu zai iya kawo uku zai iya kawo ƙa'idar mutsari da duk inda za a ji a cikin ƙur'ani to wannan dai shine karatun mu na yau in akwai amin amin abin da muka daidai